إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kamar yadda aka saba ta cikin sa muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar dai yadda mai littafin Ar-Rahiqil Maktum ya bayar da wannan tarihi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kuma shi ke karanta mana wannan littafi tare da fatan muna amfana muna karuwa kuma da fatan ana biye da malam ga masu wannan littafi kenan الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات idan ba manta ba a shirinmu da ya gabata kun ji tarihin kakannin manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda abin ya gangaro har zuwa mahaifinsa Abdullah wanda kuma kamar yadda muka alkawarta muku a wancan shiri cewa a yau ko a wannan shiri da muke gabatarwa a wannan rana za ku fara sauraron abin da ya zo na haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da malam zai shiga akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سبي يدمو دجمو أجكم وننشرنا تاريخ النبي زاببي ليو زام شقا cikin littafin namu الرحيق المختوم inda malam zai bayani akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da suka biyo baya da alkhairin da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haifar wa duniya yace al-mauludu wa arba'una aman qabla an-nubuwa wato abin haihuwa da kuma shekaru arba'in kafin annabta abubuwan duk da suka faru a shekara arba'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafin annabta mala yace zai bayanin su a cikin wannan fasali ko a wannan babi wulida sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa sallama bi sha'bi bani hashim malan yace an haifi shugaban manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a yankin bani hashim wata unguwa ce ko wani lungu ne ko wani sako ne inda banu hashim suke zaune danginsa ana aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi makkata fi sabihati yawmil ithnaini at-tasi min shahr rabi'il awwal mala yace an haifi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ranar litinin da asuba wanda ya zo tara ga watan rabi'il awwal duk da malamai sun yi sabani wasu ce biyu ga watan rabi'ul awwal wasu ce takwas ga watan rabi'ul awwal wasu ce goma ga watan rabi'ul awwal wasu ce sha biyu ga watan rabiul awwal wasu ce sha takwas ga watan rabiul awwal wasu ce ashirin da biyu ga watan rabiul awwal tamma malamai masu ta haƙiƙi da bin diddigi da bincike sun ce lalle a wannan watan in dai ranar litinin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole sai dai ya zama ɗayan waɗannan ranakun imma ya zama biyu ga wata na wannan litinin ɗin za ta kama biyu ga wata ko tara ga watan ko sha shida ga watan ko ashirin da uku ga wata domin dai litinin guda hudu ce a kowane wata to daga cikinsu akwai malami wannan littafi wanda shi ya tafi akan cewa tara ne ga watan rabiul awwal aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sun ce sha biyu ga watan rabiul awwal li awwali amin min hadisatil fili shekarar farko na faruwar wannan kissa da ta faru na waɗanda suka yi yunkurin zuwa su rushe Ka'aba waɗanda aka yi bayaninsu a baya sarkin Habasha ko wakilin sarkin Habasha a Yaman Abrahata wanda ya zaburo giwaye da danzadan jama'a domin a zo a rushe wannan Ka'aba to a wannan shekara wasu ce ma a wannan rana wasu ce qablal fili wasu ce indal fili wasu ce yawmul fili wasu ce shaharul fili wasu ce sanatul fili wana kafin giwa ne ko bayan giwa ko ranar giwa kafin giwa da wata nawa ko da kwana nawa ko da sati nawa ko ko bayan giwa da wata nawa ko da kwana nawa ko da sati nawa ko kuma ranar da aka zo za a rushe ka'aba a ranar abin ya faru wannan duk akwai maganganu masu tarin yawa na malamai saboda kowa ya kawo dalilan da ya kafa hujja da su tunda abu ne na bincike da bahasi وما لجنان عهد من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات wannan bayani da shi malam ya ɗauko na cewa tara ga watan rabiul awwal aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ga watan rabiul awwal yana na ce na ta'ijul afham fi taqawimil arabi qabla al-islam na Mahmud Basha Falaki wannan shine shi ma abinda mai nurul yaqin ya tafi akai wal 40 sana khalat min mulki kisra anushirwan ice kuma shekara 40 da wucewar mulkin kisra anushirwan abin ya faru wa yuwafiqu zalika 20 aw 22 min shahr april sana 571 mala yace wannan kuma yayi daidai da 20 ko 22 ga watan April shekara ta 571 daga haihuwar Annabi Isa. Hasbu ma haƙaƙahul alimul kabiru Muhammadu Sulaiman al-Mansur Furi rahimahullah. Ice gwargwadon abin da wani babban malami masani ya yi bincike ya bi diddigi ya bi kwakwafi ya tabbatar gwargwadon bincikensa a cikin littafinsa ya ce 20 ga watan April shine zai zo daidai da at-taqayyum miladi ko 22 ga watan April da ya zo a cikin littafin sa Rahmatul lil alamina juz'i na 1 shafi na 38 da na 39 da juz'i na 2 shafi na 360 zuwa shafi na 361 wannan malami ya kafa hujja akan cewa ranar tara ne wannan abu ya faru وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت Malam Ibn Sa'adin ya rawaito cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce, ta ce, Lama walattuhu lokacin da na haife shi, kharaja min farji nurun a Allahu kusur shami. Ta ce, lokacin da na haifi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ji mahaifiyarsa sai ga wani haske ya fito daga gabana. wanda katangun ƙasar Sham suka yi haske sakamakon wannan haske da ya fito yato ya haska duniya gaba ɗaya. Warawa Ahmadu wa Darumiyu wa ghairuhuma qariban min zalika. Haka irin wannan ruwaya ta zo a cikin musnad na Imam Ahmad juz'i na hudu da kuma sunan Darimi da Ibn Sa'adin sun ruwaito wannan kissa da wannan bayani. Wa qaduru anna irhasatin bil bi'sati waqa'at 'inda al-miladi. an ruwaito ma cewa wasu abubuwa na irhasat wato mu'ujizozi da suke bayyana ga annabi kafin a aiko shi sun bayyana a lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasaqatat arba'u ashara shurfa min iwani kisra aka ce manyan katangu guda goma sha hudu sun faɗi daga katangun wato birnin kisra sun faɗi alaman cewa haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa mulkinsa ya zo ƙarshe wa khamadatin narul lati ya abudu hal majus kuma an ce a ranar wutar da majusawa suke bautawa ita ma ta mutu a ranar wan hadamatil kana'isa haula bahiratu sawata ba'da an gadat hakanan coci coci da suka kewaye kogin bahiratu sawa wato wani kogi da ake kiransa sawa to wannan koguna gaba ɗaya na ruwa sun kafe kuma coci coci da ake da ita ta dinga rushewa rawa zalika tabari wal baihaqi wa gairuhuma waɗannan ruwayoyi a cikin dalailin nubuwa na al-imam al-baihaqi da tarihu tabari da al-bidaya wan nihaya na ibnu kasir duk sun kawo waɗannan ruwayoyi akan haka walaysa lahu isnadun thabitun mama ce babu wani isnadi tabbatacce akan waɗannan ruwayoyi walam yashhad lahu tarihu tilka al-umam ma quwwat dawa'i taskil yace kuma tarihin waɗannan al'ummatai bai tabbatar da haka ba tare da cewa irin waɗannan abubuwa in sun faru to sukan shiga cikin wato kundin tarihin al'umma zai gama cikin abubuwan da ba a manta da su ba ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات walamma waladatu ummuhu lokacin da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haife shi arsala ila jaddihi Abdul Muttalib sai ta aika wa kakansa Abdul Muttalib tubashiruhu bi hafidihi tana bashi bushara da jikansa tunda dama mun gabatar a baya cewa mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya rasu tun kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'a mustabshiran sai gashi ya shigo da farin ciki da sakin fuska da murmushi bisa wannan jika da aka haifa masa wa dakhala bihi alka'aba aka ce ya dauki jikansa ya shiga da shi cikin ka'aba wa da Allah wa shakara lahu ya je ya roki Allah yawa wannan ɗa nasa albarka kuma yawa Allah godiya akan wannan ɗa da ya bashi kamar yadda zuwa cikin siratu ibnu sham da tarihu tabari da kuma tabaqat na ibnu sa'ad واختار له اسم محمد ya zaɓa masa suna Muhammad shi kakansa Abdul Muttalabi shi ya sa masa wannan suna Muhammad wa hazal ismu lam yakun ma'rufan fil arabi wannan suna bai yaɗu sosai a cikin larabawa ba wa khatanahu yawma sabi'ihi kama kana al arabu yaf'aluna sai ya masa kaciya ranar bakwai ga haihuwarsa kamar yadda larabawa suke yi duk da malam a cikin rakam na shida yace yuqalu innahu wulida maktunan wasu malaman ma sun ce an haifi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama da kaciyarsa kamar yadda cikin talqihu fuhum ahlil athari malam ibnu qayyim yace laysa fihi hadithun thabitun a cikin zadul ma'ad juz'i na 1 shafi na 18 malam ibnu qayyim yace wannan magana ba ta da isnadi tabbatacce wa awwalu man arda'athu min al maradi'i daga cikin waɗanda suka shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin masu shayarwa na farko wa zalika ba da ummihi bi usbu'in bayan mahaifiyarsa ta shayar da shi wasu ‘yan satuttuka sai wacce ta biyo bayanta wajen shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suwai batu maulata abi lahabin sai suwai ba wata baiwa ce ta abu lahabin shi kuma abu lahabin baba yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama tunda yaya ne ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baban su daya bilaban bin laha yuqalu lahu masruh da nonan danta da ta haifa mai suna masruh wato lokacin ita ma suwai ɗin ta haifi da sunansa masruhu sai aka hada mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shayar da su tare wa kana qad arda'at qablahu hamzatu bin abdul muttalibi kuma ita ce ta shayar da hamza ita ma ta shayar da hamza dan abdul muttalibi wa arda'at ba'dahu aba salamata bin abdul asad al makhzumi wato suwaibatul aslamiya ta shayar da mutane guda hudu nonanta na farko ta shayar da ɗanta mai suna masruhu na biyu ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku ta shayar da hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan na hudu ta shayar da abu salama mijin ummu salama bin abdul asad al makhzumi wanda shi ne ma dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka bujiro masa da Isa ya aura yace ai mun riga mun sha nono tare da mahaifinsa a wajen Suwaiba wannan bayani yana na cikin Sahihul Bukhari a hadisi mai lamba ta 2645 da 2500 da 100 da dubu biyar da ɗari da ɗaya da dubu biyar da ɗari da shida da dubu biyar da ɗari da bakwai da dubu biyar da ɗari uku da saba'in da biyu da kuma tarihu tabari wanda shi ma ya kawo shi ya ce a cikin isnadinsa akwai maƙal akwai maganganu sannan sai da la'ilin nubuwa na abu na'im shi ma ya kawo wannan bayani
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة Da haka wannan yana nuna mana kenan cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar litinin wannan babu saɓani tsakanin malaman tarihi duka sun haɗu a ranar litinin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda saɓanin yake shine a guri na biyu cewa a wane wata sun yi saɓani ma akan watan amma ƙaulin da ya fi rinjaye watan rabiul awwal ne sai matsala ta uku shine dangane ga nawa ga watan shi rabiul awwal din to nan ne aka samu masu cewa biyu da masu cewa takwas da masu cewa sha biyu da masu cewa sha bakwai da masu cewa ashirin da biyu da kuma waɗanda suka zo suka yi bincike suka ce dole ya zama ko biyu ko tara ko sha shida ko ashirin da uku kamar yadda muka game wannan littafi ya zaɓi cewa ranar tara ne ga watan rabiul awwal sai matsala ta hudu shine abubuwa da suka faru masu ban mamaki a lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna dada bishara da kuma farin ciki da alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato zo da shi sannan sai kuma abu na biyar shine sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wanda kakansa Abdul Muttalib yayi ya sa masa suna Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ko maganan shin an haife shi da kaciya ko kuma bayan ya zo aka yi masa kaciya wanda mun ji shi ma maganganu guda biyu masu cewa ranar bakwai ga wata aka masa kaciya da kuma ruwayar da take cewa ya zo ne da kaciyarsa wanda shi ma mun ji maganganun malamai akai sai matsala ta shida shine maganan shayarwa cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta fara shayar da shi wasu 'yan satuttuka daga nan kuma sai Suwaiba ita Suwaiba din nan baiwa ce wacce Abi Lahabin ya 'yanta ta ita ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai shayarwa ta biyu bayan mahaifiyarsa kuma mun ji a matsala ta shida cewa ba shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha nonanta ba a'a akwai manyan mutane guda hudu da suka sha nonon ita Suwaibatul Aslamiya wanda wannan ke nuna mana mahimmanci ko kuma ɗabi'a ce ko al'ada ce ta larabawa su bayar da ɗansu wata ta shayar da shi wanda mu ma muna buƙatar irin wannan domin wata aka haifi yaro mahaifiyarsa ta rasu ko kuma yaro ya zo mahaifiyarsa babu nono ko ta zo da larura to ba laifi a nemi wata mata ta shayar da shi sai dai a kula da wannan ka'ida ta shayarwa wanda mun ji cewa ita Suwaibatul Aslamiya ta shayar da Hamza ɗan Abdul Muttalibi ta shayar da ɗanta Masruh ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ta shayar da Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi duka wannan baiwa Allah wato ta shayar da su haka wannan shine a dunkule abinda wannan shafi yake bayani fi bani sa'adin daga nan sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga banu sa'ad wa kanat al'adatu inda al-hadirin min al-arabi al'ada ce tabbatacciya a mazauna birni daga cikin larabawa an yalta misul maradi'a li auladihim su nema wa ‘ya'yansu wacce za ta shayar da shi, ibti'adan lahum an amradil hawadir, saboda nisan tasu daga irin ciwukan da ‘yan birni suke samu na wato shagwaba da lalaci da sakarci da rashin fasaha da shagwaba da wasu halayya wanda zaka ga ɗan birni baya son sana'a baya shan wahala baya son kunci baya son kaza saboda ya taso cikin gata sai kaga taɓara ta masa yawa to sukan ɗauki 'ya'yansu su kai su can daji inda za su je su sha wahala don zuciyarsu ta yi ƙarfi jikinsu ya ƙarfi lafiyarsu ta ƙaru su kuma san sunayen abubuwa na daji yadda in sun shigo birni ba za su zama matsorata ba kuma ba za su samu shagwaba da taɓara irin ta 'yan birni ba wali taqawa ajsamuhum don kuma gangar jikinsu ta yi ƙarfi su taso masu ƙarfin jiki wa tashtaddu a asabuhum kuma gaban jikinsu ta yi ƙwari yadda ba za su tsorata ko su firgita ko su razana ko su zama kyar ka ji mutum a bayan babarsa ya ɓuya ba wa yutqinu lisan al-arabiyya fi mahdihim kuma dan su kware wajen sarrafa harshen larabci tun suna zanin goyo ko tun suna kanana falta masa abdul muttalib li rasulillah sallallahu alaihi wasallam maradi'a shine abdul muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce za ta shayar da shi wastarda'a lahu imra'atan min bani sa'ad bin bakarin shine ya nemo wata mata wacce za ta shayar da shi daga cikin kabilan banu sa'ad bin bakarin wa hiya halimatu binta abi zu'aif abdullahi bin al-harith shine aka samo halima wanda ita ce ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta uku dama kamun yi bayani cewa mata suna kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun ba da gudunmawa sosai wajen tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallama da kula da shi na farko mahaifiyarsa Amina na biyu Ummu Aiman wacce tana cikin wanda suka rene shi ta uku Suwaibatul Aslamiya sannan ta hudu Halimatu Sa'diya sannan ta biyar Shema'u yar Halimatu Sa'diya waɗannan mata guda biyar wato sun ba da gudunmuwa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai manta da su ba cikin waɗanda suka kaga kenan mata wato ba karamin masu daraja bane tunda har ga mata biyar sun fito a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun a farko farko kuma sun ba da gudunmawa wajen shayar da shi ko renansa ko kuma kula da shi sallallahu alaihi wasallama وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ita halimatu sa'diya zaujaha harith bin abdul uzza sunan mijinta harith bin abdul uzza almukanna bi abi kafsha min nafsil kabila shi ma ana masa alkunya da abi kafsha kuma yana cikin wannan kabila tasu ta banu sa'adin wato da ita da mijinta duk daga kabilan banu sa'ad suke wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallama hunaka min ar-rada'ati wani abu da ya kamata mai sauraro ko mai karanta tarihin annabi ya sani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tilo ne gade bago ne ɗaya ne rak ɗaya ne tak ba shi da ƙani ba shi da wa ba shi da wanda suka haɗa uba ɗaya ba shi da wanda suka haɗa uwa ɗaya ba shi da wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya baban annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin aure ba a duniya sai mahaifiyar annabi haka mahaifiyar annabi ba ta taɓa yin aure ba a duniya sai mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam auren saurayi ne aka yi da budurwa tsakanin abdullahi mahaifin manzon Allah da amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi kaɗai rak suka haifa a duniya tak ƙwallin ƙwal suka haifa a duniya da haka babu wani mutum a duniya da zai ce ni kanin annabi ne uwanmu ɗaya ko ubanmu ɗaya ko uwanmu ɗaya uban ɗaya shi kaɗai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma wata hikima ce ta Allah kada wani ya zo ya ce ni kanin annabi ne ina da matsayi irin na annabi ko ya ce ni wan annabi ne ko uwanmu ɗaya da annabi ko ubanmu ɗaya da annabi ko shaƙiƙai muke da annabi ko li abbai muke da annabi ko li ummai muke da annabi babu wannan mutumin a doron ƙasa sai dai dangantaka ta jini da ‘yan uwantaka wannan kuma wani sirri ne da wata hikima ta Allah da ya zama a irin wannan matsayin a irin wannan to amma ku duba duk duniyan nan gabaki ɗaya Allah ta'ala ya aiko mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk halitta Allah gabaki ɗaya babu mai daraja babu mai kima babu mai mutunci babu mai ɗaukaka a cikin halittan Allah kakaf kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ku duba yadda zama shi kadai ne a wajen mahaifinsa da mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallama to wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallama hunaka min rada'ati yan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na shan nono a can banu sa'ad akwai Abdullahi bin al-Harith akwai Unaisa bintul Harith akwai Huzafa au Juzama bintul Harith وهي shaima'u laƙabin galaba a lasmiha ita shaima'u ɗin shine laƙabinta wanda ya rinjaye akan sunanta sunanta juzama ko huzafa amma an fi saninta da shaima'u wa kanat tahdinu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ta kasance ita take renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa abu sufyan bin al-harith bin abdul muttalabi ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da kuma Abu Sufyan ba Abu Sufyan baban Muawiya ba Abu Sufyan din dan Al-Harith ne shi kuma Harith bin Abdul Muttalib wato dan Abdul Muttalib ne kenan shi Abu Sufyan din yadda suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan maza ne zir saboda Harith yaya yake ga Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ɗansa da dan Abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan maza zir to tare wannan shema'un take renansu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة to nan za mu tsaya a cikin wannan shashi na bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso da kuma waɗanda suka shayar da shi mata da waɗanda suka rene shi da waɗanda suka taso tare kuma suka girma tare suka yi addini tare suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu tsaya Allah ya ƙara mana son manzon Allah da girmama shi da ya masa biyayya ya kuma samu a cikin ceton sa ranar alkiyama في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة Masu sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe na wannan lokaci. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun amfana da abubuwan da muka saurara na wannan tarihi na rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam amin. Sai kuma idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba za ku ji ci gaban wannan tarihi. A nan muke sallama da malam Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku wannan shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda shi ke hidimar ɗaukar nauyin kawo muku shi sai kuma abokan aikin da suka saba ba da gudunmawa domin samun nasarar shirin habib ja'far madobi ke cewa allah ya sake sada mu a shirinmu na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah السماوات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فنالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خنعتم خنوع الموفقين